ni wa jahani waɗannan fuskokin biyu waɗanda ake fassara waɗanda an mufawwida waɗanda na juya sanin ma'anar siffofin Allah da sunaye ne ba an samu mufawwida ba shekaran jan mun yi magana su mun yi magana mu'awwila masu tawili sannan da masu taharifi sannan da masu tafwidi mufawwida kenan su wane ne masu tafwidi su wane ne mufawwida wayanda sun ka bat sanin ma'anar sunayen Allah zuwa ga Allah su ce a su ba san ma'anar su ba Allahu a'lamu ilimi na ga Allah ina fatar kun fahimta yace fa hadha ni wajhani waɗannan to sai ibnu taymiya ko ko shi ibnu uthaymin yace to su mufawwida waɗanda na ce ba a san ma'anar sunaye kaza ko siffofi kaza na Ubangiji ba sanin ma'anarsu yana ga Allah sai ya ce to za a caje su da abu biyu na farko ƙaryata ƙur'ani don alƙur'ani ya ce tibiyanin likulli shay'in wa nazzalna alaykal kitaba tibiyanin likulli shay'in mun saukan ma littahi wanda yake bayani ne ga komi to in ƙur'ani bayani ne kuma yaya an kai ƙur'ani kuma bai yi bayanin sunayen da ya zo da sunan Allah da siffofin Allah ba kaga an karyata ƙur'ani ashe kenan bai zan bayanin komi ba don ga sunaye nan ba bai bayanin su ba kaga za a caji mufawwida da karyata ƙur'ani sannan na biyu liƙa jahilci ga manzon Allah yanzu manzon Allah kenan duk tunda ba a san ma'anar su ba kenan annabi da ya ambata sunayen ga cikin maganganu ne da addu'o'i ne ashe faɗin su ɗaya bai san ma'anar su ba kaga jinya na jahilci kenan ga manzon Allah to su abubuwa biyu da ibn taymiya yace za a caji mufawwida da su yace fa hadha ni wajhani waɗannan fuskokin biyu da za a caji mufawwida takdhibul qur'ani qaryata qur'ani wa tajhilur rasul da jahiltar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su za a caji waɗanda sun ka fawwada sanin ma'anar sunaye da siffofin Allah sun ce sun ce Allahu a'lamu ko wafihi kuma cikin wannan magana cewa ba a san ma'anar sunaye kaza da siffofi kaza na ubangiji ba Allah ɗaya san ma'ana abin da ya kani cikin wannan magana fathul babi akwai buɗe ƙofa lizzana da ƙaga zindiƙai waye zindiƙi huwa man yuzhiru al-islam wa yukhfi al-kufra zindiƙi shine mai bayyana musulunci ya ɓoye kahirci ga zahiri sai ya nuna musulmi ne yana tawa ana sallah tare da shi amma can ɓoye ashe yana da gunki cikin gida ne a kowane ɗaki cikin gida ne da kowa bai shiga shi ɗaya ka shiga ta yi ran nan ko da an ka laɓaɓa bayyana an ka buɗe ɗaki ya mance ya ɗakin mu ko da an ka shiga an ka iskan wasu ƙulumboto cikin ɗakin to zindiki kenan me a hukuncin zindiki kisa ba a karɓar tuba ta yi kaga zindiki kafiri ne amma yanzu aiki ɗan kaɗan sai ka kira musulmi zindiki tunda kun saba ga siyasa aji to ina yake wa fihi cikin wannan fatahul babi akwai bude koha lizzana da kaga zindiqai alladhina tadawalu waɗanda sun ka tsawaita magana ala ahli tafwid akan masu tafwidi masu juyar da sanin ma'anar sunaye da siffofin Allah zuwa ga Allah wa qalu sun ka ce antum la ta'rifuna shay'an ku ba ku san komi ba bal nahnu alladhina na'rifu a mu zindikai kace mu fawada tunda kun haɗi da bakin ku baku sani ku koyi baku sani ba nahnu alladhina na'rifu mu mun ka sani wa akhadhu sun ka shiga su zindikai yufassiruna alqur'ana suna fassara qur'ani bi gairi ma arada Allah ba da abinda Allah yake nufi ba da manfasu ta zindikanci ta abin ga ta ilhadi wadharul ladina yulhiduna fi ayatihi kaga sun ka shiga suna fassara ƙur'ani bi gairi ma a radar ba da abin da Allah yake nufi ba wa ƙalu sun ka ce su zindiƙai sun ka ce kaununa nuthabbitu ma'ani lin nusu kasancewa muna tabbatar da ma'anoni ga nassoshi khairun yafi alkhairi min kaunina daga kasancewa mu'ummiyi na jahillai la na arfa shay'an mu fassara nassosi ko da fassara mu bata yi daidai ba to ai yayi waɗanda sun ka ce su ba su sani ba haka zindiƙai sun ka ce kaga ashe kenan dai babbar illa ce cewa wai ga wani abu da ba a sani ba cikin musulunci ba cikin sunayen Allah kaga an buɗa mu zindiƙai kofa hmm? wa zahabu sun ka tafi ya takallamu na suna magana sun su zindiƙai bima yuriduna da abin da suke so min ma'ana kalamin lahi daga ma'anar maganar Allah wasu fati da siffofi ne suna fassara ayoyin ƙur'ani maganar Allah da abin da suke so haka siffofin Allah suna fassara zai da son ga dama wala yasdi ahlut tafwid su ko masu tafwidi masu juyar da sanin ma'anar siffofin da sunayen zuwa ga Allah sune ahlut tafwidi ba su samun iko an yi ruddu alayhi su yi musu raddi tunda sun riga sun ba da kai tun farko sun ce su ba san ma'anar su ba la'annahum yaquluna saboda suna cewa nahnu la na'lamu ma za arada Allah mu ba mu san abin da Allah ke nufi ba to tunda ba ku sani ba ashe wani in yazo yace ya sani ya fadi ba ku da bakin yi mai musu kun fahimci abin da ake nufi faja'izun don haka halal ne an yakuna allazi yuridu Allah ya za abin da Allah ke nufi huwa ma qultum shine abin da kun kace eh ina yake ina yake haka yake fafatahu babu shururin azima don haka sababbiyar cewa su ba san ma'anar abin da Allah ke nufi da sunaye kaza da siffofi kaza sai sun ka bude babin sharurruka manya wala hadha ja'atil ibaratul kadhiba saboda haka wata ibara ta ƙarya ta zo cewa dariqatus salafi hanyar salafu na sale aslamu ta zama lafiya waɗari ƙatul khalifa amma kuma hanyar khalaf waɗanda na zo daga baya hanyar ‘yan baya a Allah ta fi ilimi wa aka kama ta hikima. Me ya ɗari ƙatul salaf? Fassara ayoyin ƙur'ani da siffofin Allah ala zahiraha shi ne hanyar salaf. Cikin salaf baka da mai tawili, daga baya ne an ka fara tawili. Don haka abinda a hanyar salaf shi ne fassara nasoshi kamar yadda sun ka zo. to aslam ta yi zama lafiya su da kawai sun ta yi zama amma kuma hanyar khalaf menene hanyar khalaf yin tawili ga ayoyin qur'ani da siffofin Allah da wasu sunayen Allah ita ce hanyar da an ka samu ga khalaf to hanyar nan ta khalaf ita ko alam ta yi ilimi wa aka sannan ta yi hikima kun ji wannan sai ya ce to wannan ibara ce ta ƙarya ƙarya ce ya ƙuli shekul islam rahimahullah ibnu taimiyya Allah shi mai rahama yana cewa hadhihi qalaha ba'dul agbiya'u wannan magana wasu wawaye sun ka fade ta wauta ce wa huwa sahihun ibn uthaymin rahimahullah yace wagga magana ta ibn taymiya kuma ingantatta ce annal qa'ila ga biyo cewa duk wanda ya fadi wagga magana wawa ne gabo gabo ne hadhihi kalima wannan kalma cewa dariqatu salafi aslamu wa dariqatul khalafi a'lamu wa ahkamu wannan kalma min akadhabi ma yakunu tana cikin mafi ƙarya abin da ke kasancewa nudukan na magana wa madalulan da kuma abin da ake kafa dalili magana ce ta ƙarya sannan dalili ne na ƙarya cewa dariqatul salafi aslam hanyar salafi na sale ta zama lafiya wa dariqatul khalifi amma hanyar yan baya a alamu tafi ilimi wa ahkam kuma tafi hikimomi kaifa takunu alama yaya hanyar yan baya ke kasancewa mafi ilimi wa ahkam kuma mafi hikima wa tilka aslan waccan ko hanyar magabata ta zama mafi kubuta la yujadu salamatun ba a taba samun kubuta biduna ilimin ba tare da ilimi wa hikimatin da hikima ba abada ha abada ya ake kubuta babu ilimi ina ka taba ganin kubuta babu hikima fallazi la yadri dariqa mutumin da bai san hanya ba la yaslim ba zai kubuta ba zai tsira la'annahu laysa ma'ahu ilmin saboda bai da ilimi tare da shi walau kana ma'ahu ilmin amma da akwai ilimi tare da shi wa hikimatun da hikima la salima lalle da ya tsira fala salamatu don haka babu tsira illa bi ilmin wa hikimatin sai da ilimi da kuma hikima idza qulta in kace inna dariqatus salafi aslam hanyar salafa na sale ta tsira lazima an taqula to ya zan lazimi gare ka kace hiya a alamu to tun da dai an gano hanyar nan ta salaf ta hi tsira to ya zan lazimi gare ka ce hi a alamu ta fi ilimi wa ahakam kuma ta yi hikima wa illa in ko ba haka ba lakunta mutanaqidan ka zan mai tanakuli muna tare idan to in haka ne fal ibaratu sayya don haka ibara wadda Allah fiyayya wadda a ingantacciya ita ce a ce dariqatus salafi hanyar salafu na sale aslamu ta fi tsira wa a'lamu ta fi ilimi wa ahkam kuma ta yi hikima wa hadha ma'lumu wannan sananne ne wa dariqatul khalafi ga hanyar khalaf nan ma qalahul qa'il abinda wani mai waka yace ya ka ji misalin hanyar khalaf yace la amri laqad duftul ma'ahida kullaha wasirtu tarafi bayna tilkal ma'alimi falam ara illa wadi'an kaffa ha'irin ala zaqanin aw qari'an sinna nadimi la amri ina rantsuwa da ubangijin rayuwata la amruka ina rantsuwa da rayuwarka to kaga mutun na rantsuwa Allah ya rantsuwa da rayuwar Annabi Muhammadu an ka ce shi Allah matsayi ne na ubangiji tunda babu komi sama garai yana iya ɗaukar komi ya gada cikin bayi ne ya rance da shi don abin da kaga Allah ya rantsa da shi ya rantsa da shi ne don ya nuna mu bayi muhimmancin abin so don ya nuna mana muhimmancin ra'ayi annabi ya rance la amruka innahum la fi sakartim ya amahuna to amma mu yanzu ya halatta mu rantsa da rayukan mu bai halatta ba don haka yanka ce la amri ina rantsa da ubangijin rayuwata ba da rayuwata ba laqad luftul ma'ahida na zagaya ga makarantun ne su an ma'ahid jami'in ma'ahad makaranta na zagaya makarantun ne kullaha dukkansu na ta makarantar mallawa ne na ta makarantar mallawa ne na ta makarantar mallawa ne makarantar gari kaza na iya zagaye na na zagaye makarantun ne dukkansu wasirtu na yi tafiya ɗarafi ga hanyoyi na babu na hanyar gabas hanyar yamma kudu da arewa ma'ana na te gari kaza na te gari kaza bayyana cilkal ma'alami tsakanin waɗancan wuraren da ake ake neman ilimi tsakanin waɗancan makarantun nin kenan falam ara duk zagayen da ni na makarantun ne na garuruwa ban ga komi ba illa wadi'an kaffa ha'irin face mai aza tafi na, na wanda ya ɗimauce ala zakanin akan haɓatai ya ake aztafi ga haɓa tagumi ma dalla da dukkan ga mutum ya yi haka alaman mi kenan eh damuwa damuwa to kenan duk makarantun nan nan da na zagaya ni ban ga komi ba sai mutanen da kowannensu ya yi tagumi haka babu tabbas ko au ƙari an koko mai ƙwanƙwasa sinna nadimi shekarun mai nadama ma'ana abin mutum ya yi shekaru yana taɓar gaza can yin Allah ya shirya sai mizayi sai ya yi nadama shekarun da ya yi baya kamar ɗan kokowa tsohon da ya tsuka cikin kokowa ba sai ya dawo nadama ba me an ma'ana wanga magana shi wanga abin da ya kusan ya ce duk makarantun nan ba a karantar da komi illa aikin banza kun fahimce shi madalla ya zagaya duk makarantun ne duk abin da aka yi daga karantar da abin da ke sa tagumi sai abin da ke sa nadama gaskiya ne makarantun na addini haka suke madalla to sai yace to wanga shi misalin hanyar khalaf kaga maganar banza kenan ko hadhihi dariqatul lati yaqulu ana wannan ita ce hanyar da yake ce innahu ma wajada cewa bai samu komi ba illa wadi an kafa ha'irin face wanda ya aza tafi tafi nayi ha'irin yana mai ɗimaucewa Allah zaƙanin a kan haɓatai, ya azuta ya yi tagumi kenan. Wa haza lesa inda hu ilimin, duk wanda kaga ya yi tagumi kaga babu ilimi tare da shi. Au ra'ayin akar ko ko ra'ayi na biyu, ƙari an sinna nadami wanda ya ƙwanƙwashi shekarun mai nadama, kenan wanda ya dawo yana nadama akan shekaru ne sun gabata. La'annahu lam yasluk, mi ka sa mutum ya yi nadama shekarun da sun gabata. saboda bai shiga ɗariƙar salamata hanya ta kubuta ba abada har abada wanda ya kai shekaru ne ya kashe ƙurciya ta yana kokowa bayan ya tsoho yanzu bai iya kokowar yadda wa irin suna haka a masallaci su kama kiran sallah ko su kama kuwa eh madalla to inda da ya tuni shekarun ba mi zai nadama to yanzu wanda ya ɓata shekaru ne ga makarantun na addini hakan a ƙarshe ne kaga ƙarya ta ya kai ina hatar dai muna tare wa razi imamu fakharuddin razi wa huwa min kaba min kubara yana cikin manya manyan su manya manyan suwa mutaawwilina yan bid'a masu tawili fakharuddin razi Allah kan ya bashi ilimi har tafsiri yana da amma dai babu shari'a ga abin da ya shahi asma'ullahi wa sifatihi dan gargajiya ne kuma na kashi daga tari kai wani wuri cikin tafsiri ne da yawa imam ibn huzaima kacak har mahukaci ya kira ibn huzaima taji ya ƙule yana cewa na hayatu iƙidamil uƙuli iƙalu wa aka tharu sa'ayil alami na dalalu wa arwahu na fi wa hashatin min jisumina wa gayatu duniya na adan wa balu wa lam nastafid min bahthina dula umrina suwa an jama'a na fihi qila wa qalu to kajiya nahayatu tuqewat iqdamil uquli gabata hankulla matukar abinda hankulla ke iya kaiwa gare shi iqalu da baibiya kenan inda duk hankalinka ya tuke to karshe abinda zaka iskan ma abinda zai sa haka ya tsaye da baibiya in an kawo dabba da bai biya ba ana son ta tsaya ba wa aka saru sa'ayil alamina mafi yawan aikin talakai da lalubata ne wa arwahu na rayukanmu fi wahashatin suna cikin kewa min jisumina daga jikunkunan mu wa gayatu duniya na matukar duniyar mu iyakar duniyar mu azan cuta a cikin ta wa balu da kuma musibbu walam nastafid ba mu fa'idanci komi min ba hasana ga binciken da mun kai ba duk karanci-karancin da mun kai da binciken littafan addinin da mun kai ba mu fa'idanci komi ba ɗula umar tsawon rayukanmu tsawon rayuwanmu siwa face an jama'a na mun tara fihi ciki ne kila wa ƙalu duk an yi an ce ɗaya na mun ka tara wani ya ce kaza ne yanzu duk ilimin da agari an yi an ce na to na shi an yi an ce muna ba an yi an ce na ba to waɗannan su ne manyan malaman na, na, na ilimul kalam ina fatar kun fahimta to ga abin da aki da su ga inda ilimin su ya tsaya to waɗanda aka koma kan maganar su iyaka dai Allah ya shirye shi mu sai mu tsaya nan ko اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك